الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لعدي sha uku ga watan ramadan hijiran ma'aikin allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da ashirin da daya wanda za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawa mu da gamawa mu كم الفرم الله صلى الله عليه وسلم أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين الحمد لله har yanzu dai muna a cikin suratul ankabut inda a jiya mun yi magana annabi nuhu alaihi salam da yadda mutanen shi suka kwashi da kuma annabi ibrahim alaihi salam wanda muka kwana a cikin bayanan shi da shi da jama'a shi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana irin amsoshin da annabi ibrahim yake ba su a lokacin da suke tambaye shi inda yake ce musu inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhliquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un yana gaya musu cewa to ku sani abubuwan da kuke bautawa gumaka ne wanda bayan gumaka ne kuma kuna kirkirar karya ga Allah hakika abubuwan da kuke bauta mawa koma bayan Allah su matsiyata ne ba su mallaki komai ba don haka ku nemi arziki a wajen Allah subhanahu ta'ala ku bauta ma Allah ku gode ma Allah kuma ku sani duk abin da kuka aikata za ku koma zuwa ga Allah to sai Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da gaya mana cewa in tukazzibu annabi ibrahim yana gaya wa mutanen shi ce to idan ba kun karyata saƙon nan da na zo muku da shi daga hannun allah idan kun karyata shi ba karkar zama umarun min kablu to ai ba kan ku faru ba al'ummatai da yawa a gabanin ku sun karyata annabawa nan kusa mun yi magana annabi nuhu da mutanen shi sun karyata amma da suka karyata ne biyo baya allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku sani annabi ibrahim ya gaya mutane shi ce ni abin da ke gabana wa ma ala rasuli babu abin da ke kan wani manzo daga cikin manzannin allah illa balagul mubin sai dai isar da saƙon allah kawai kowane annabi daga cikin annabawa abin da ke gaban shi shine idan allah ya aiko shi ya isar da saƙon allah to aikin shi shine ya isar da saƙon dama yana daga cikin haƙoƙin manzanni a tabliq ma'udur isar da abin da aka umarce su su isar kuma dukkan annabawan Allah kowanne yadda Allah ya umarce shi isar da saƙo ya isar da wannan saƙon yadda Allah ya ce da aka annabi Ibrahim ke gaya wa mutanen cewa da aka babu matsala saƙon shine a isar da sako ni kuma na isar da sako ko wannan sakon ya zama mabayyani kowa ya san da shi kamar yanzu ne sakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk fadin duniya ba ka da wani guri inda taka a dai sanin mu wanda za a ce sakon manzo Allah ya fara a dai sanin duniya ko ina ne za ka ji an ce musulunci ya kai wa da haka manzo Allah ya isar da sakon Allah kamar yadda ƴan uwan shi annabawa suka isar da sakon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ya hajjatu wada bayan ya ɗaura haramin shi ya zo ya kwana a mina washe gari ya zo filin arfa da ya zo mazala ya tsaya a wani fili ya yi mutane jawabin aikin hajji da yana cewa ku zo an nima na su kafu ku zo an nima na su kafu ku zo ku an shi aikin hajjin ku a wajena ya yi masu bayanin aikin hajji baki ɗaya daga nan mazala ya shigo filin arfa ya shigo filin arfa ya zo ya tsaya a inda ya tsaya wanda ya Allah ya keɓance mutum da aikin hajji da yawa in dai ba a ranar arfa mutum ya je gun ba za ka je har inda babban Allah ya tsaya kai ma ka tsaya alhamdulillah Allah ya keɓance mu mun tsaya a gurin maza Allah da ya tsaya a gurin ya juya taguwar shi bayan da yana jikin dutsen arfa shi kuma ya kallo inda mutane ke wucewa ya tsaya a nan gurin annabi mai ruwaya hadisi yake cewa saboda kusanci na da annabi ce ina karkashin jago shi a kai miyan jama yana zubowa a kan kafaɗa annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya tunata ya tunata ya tunata duk abin da manzon Allah zai gaya wa al'umma zai iya gaya wa kuma idan ya kai ya kai gaba sai ya ce ayyuhan nas alballatu ya ku mutane na isar da safa Allah kwarai ya Abdullah ka isar sai dan idan ya sami ce Allah ka shaida na isar da safa haka aka yi dai har sai da rana ta fara ja kuma zala kuma ya koma ya ci gaba da yin addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a har sai da rana ta fara shi za annabi fa ballaga rasalatul mayyuna ya isar da safan Allah baki daya wani kuma diwani shawar bawa yana cewa abdullahi yana cewa alayhi salatu da yana kun da shi ma za da wa ma da kas yace sakon manzon Allah da ya zo da shi ma za da bai ma Allah tsarin ko da harafi ba wa ma na kasa ko bai tauye sakon Allah wajen mutane ba ko da harafi yadda aka ce ya isa haka manzon Allah ya isar da sakon shi ka kula saboda iya isar da sakon manzon Allah duk in ga wata kul a qur'ani kul Allah ne ke ba annabi umarnin ga gaya mu to a ka'ida in zai faɗa ba zai ce kul din ba faɗi zai kawai amma saboda iskisar da zako hakkul din da Allah ya faɗa sai ya faɗe ta da haka manzo Allah alaihi salatu wassalam ya isar da sakon Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce shi isar da wannan sakon kuma ya isar da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka babu wani abu ke daga manzannin Allah baki daya illa isar da sakon Allah kuma sun isar da sakon abin da ya rage mana shine yin aiki da sakon na'am أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده na'am إن ذلك على الله يسير kul siru قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة farai إن ذلك على كل شيء قدير annabi ibrahim alaihi salam yana kan ƙara nuna muku ko a dan ƙara je muku wa saboda annabi ibrahim alaihi salam yana ta ƙara jawo hankalin mutanen shi yana nuna musu mahimmancin saƙon da Allah ya aiko shi da shi sai annabi ibrahim yake nuna musu girman Allah da tauhidin shi yake cewa awalam yarau wasu mutane ba su gani ba ne kai fa yabda'u Allahu al yanda Allah yake fara da halitta kai kanka kawai Allah wani ko Allah na ce mana wa fi anfusikum abala tusiruna ga kawunan ku kawai wasun ba kwa gani yadda Allah ya ka kalli yadda Allah ya ka kai dan adam kaɗai ba sauran abubuwa ba. kawai ba da Allah ya tashi zai halice ka abinda kawai ya kaddara in ya kaddara a same ka ta hanyar aure to kawai ya kaddara babanka ya biya sadaki din naka lokacin da zai kaddara a same ka kawai sha'awa zai sa wa ɗaya daga cikinsu in ya sa wa ɗaya daga cikinsu sha'awa da sun zo sun zaɓi shi kenan sun gama aikinsu shi kenan allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai tace wannan ƙwayan maniyyar in ya tace kwayan mani dubbai ne a cikin kowane mani amma ya tace ya tace ya tace idan kwayan ɗaya zai halitta sai ya ɗau kwaya ɗaya cikin na namiji ya ɗau kwaya ɗaya cikin na mace sai ya haɗa duk wani can kawai an gaba da su dan kai kaɗai ba wajen kwayan mani dubu amma sai Allah ya tace ka kai kaɗai kuma da ya tace ka kai kaɗai sai Allah ya sanya ka fi ƙararin makirin a wani guri mai daraja shi ne mahaifa wanda idan Allah tun daga nan in Allah na ya san irin sufar da zai yi ka tun daga nan zai yi idan Allah ya kaddara za ka yi kama da mahaifiyarka ne to sai Allah ya jinkirta maniyin mahaifiya sai na mahaifiya zo in ya kaddara zai yi ka kai kama da babanka ne sai ya jinkirta maniyin baban sai na mahaifiya ya zo da wanda ya zo daga ƙarshe da ya zo kawai sai ya rike ɗaya to shi kenan tun daga nan Allah subhanahu wata'ala ya san ga irin sufan da zai fita tun kayan ayyuka daga nan kuma wannan tukun maniyyar sai ya kwana arba'in kamar yadda hadisin buhari da musulun suka tabbatar in ya kwana arba'in daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara mahaifiyarka sai jinin al'ada ya zo mata maimakon jinin al'adan ya zuba kasa a sai Allah ya juya shi zuwa mahaifa idan yanzu ya shiga mahaifa sai ya cakuɗe da wannan maniyyar in ya kwana ya kama kwana arba'in da wannan maniyyar da wannan jinin da suka cakuɗe sai Allah ya aiko da wata iska a cikin cikin mahaifar mai zafi sai ta kamar da su kamar yadda kankara take sandarwa shi kenan kuma ne wani jinin ya zubo idan jinin ya ƙara zubowa na watan gaba kwana arba'in biyu kenan in kima Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya waccan kankarar da ya mai da ɗigon mani da jini kuma ya mai da ta zama tsoka sai ta zama tsoka ya mai da ta daga mani ya zama gudan jini daga jinin an mata wannan zafin shi kenan ta koma tsoka to wannan tsokar fa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da kudurar shi zai tsara ga yadda kake ganin ka a cikin wannan lokacin zai ayyuka kawai kaman kaman mutum ya yi zane da fensir a cikin farar takarda abin da zai din hanci sai din baki sai din ido wuya kawa da sauransu daga nan ba wani mai aiki sai Allah to idan ya fidda wannan siyatar arba'in uku to sai ya ce ma mala'ika waccan tsokar dare rayukan da na halitta ka korai mai iri kaza ne kaza kaza wanda yake abu kaza yana nan na ajiye shi da sifa kaza je ka ɗauko shi ka kawo in mala'ika da ya ɗauko zai kawo Allah Allah ya ce shi ne shi to je cikin cikin wance matan na ta gari kaza ne gari kaza idan ka je wannan sikirata ka kira shi da sunan namiji in namiji zai yi kenan in mace ne kuma ka kira shi da sunan mace daman da ya zo in namiji ne zai kyawace ce ya ayyu azzakarul abid ya kai wannan namiji ne bauta Allah in mace ce ce ya ayyatu hal unsal abid ya kai wannan mace ne bauta Allah shikenan ya dau wannan ran sai ya jefi wancan su ke laka da ya jefe su ya sahabi shikenan shi ma ya gama aikin shi yanzu Allah kuma zai ci gaba da aikin shi to anan ne ba za a rubuta arzikinka da siyarka da adadin numfashinka da adadin kwanakinka da awoyinka da mintunanka da shekarunka da iya abincinka da ruwan shanka da iskarka da numfashinka duk lokacin Allah zai gaya mala'ika sai ya rubuta a hannunsa arzikinka ya rubuta a hannun dama sai ka ya rubuta a hannun hau sai ka kama ka rinki duk kana su kenan daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai ya busa ma wannan ran ran ya rinka motsa wannan tsoka shi kuma wancan sikirar da aka zana shi kenan sai ya ta fita kamar yadda ka san yanzu idan ka zo ka samu kwakwakwan ƙasa za ka yi bulo idan ka saka abun bulo ciki ka sa ƙasa dala idan ka ɗauko duk wanda ba ciki take wa ina za ta waje za ta sai abu wannan to haka kawai Allah zai fidda wannan zanen da ya kawai sai ka sikirar da ɗan adam ya yi. idan wani ciki wata uku wata hudu wata biyar haka za ka yi haka kai wata tara a haife ka yanzu wannan ba izina ba ne a bauta wa ubangijin da ya wannan aikin ta aiki kuma bai an gama a gama kenan ba subhanahu wata'ala kuma in ka zo duniya numfashin shi hannun ka yi lafiyar ka hannun shi take cinka hannun shi yake shanka hannun shi yake tafiyar ka komai na ka hannun shi ko bayan nan dan adam yana da gaba 360 gaban nan 360 da Allah ya babu wata gaba wadda ke da ƙasa da mala'ika a wajen ko dan yatsan nan naka da kake ganin dan yatsa mala'ika da ke kula da wannan dan yatsa ya yi guda a wajen kowace gaba ɗari uku da sun ka kaddara ko da mala'ika ɗaya ɗaya ne akwai mala'ika ɗari uku da sun tara kuma ko me za ka yi haƙiƙa na umar ɗin wannan abu yana a hannun Allah wannan bai isa a gane Allah ba bai isa a bi Allah ba bai isa a gane kudurar Allah ba إن الله سبحانه وتعالى شيء الذي وجد عالم يرون كيف يبدأ الله ربنا ثم يعيده sannan kuma in Allah ya ga dama shi ne ko sun mai ihu sannan kuma in Allah ɗauki sarki ya ga dama wannan halittar da ya kuma ya maida ta idan Allah ya ga dama yadda ya ka dinnan ka gama rayuwar ka ka mutu da ya ga dama kuma sai ya tada kai abin da zai baka mamaki idan ɗan adam ya zo ya wani abu kikin ya wani abu da kai ko da gulo ne kai za ka ce tuwa na bulan nan da kai guda ɗari da Allah ko ma shan gene ka yi irin su guda ɗari cif cif ba bambancin gona zai yiwu to amma shi Allah subhanahu ta'ala yadda ya halittar nan baki ɗaya da za ka ce ya ubangiji to halittar nan muke zan kai mana wata kamar ta a wata duniya to zai yi irin ta ko ƙarin kumbar ɗan adam ɗaya ba zai kama zai yi su cif cif yanzu aka je ranar tashi a kiyama wanda ya mutu yana ɗan shekara talatin ya mutu misali da suma da ciko da kumba da waye to ran kiyama haka za ta gani ko gashin shi ɗaya ba zai ƙaru in Allah ya tashi mai da shi yadda ya mutu na aka zai mai da shi da za ka mutu da farko ba to in ka tashi da farko ba za ka tashi da za ka mutu ka yanke kumbar dama ba ka yanke tawo ba haka za ka tashi Allah ba zai ƙara ma komai ba a cikin abubuwan ne. Wannan bai kamata a gane hikima Allah bai kamata a gane girman Allah sun mai ido sannan Allah ya mai da wannan halitta yadda ya ga dama inna zalika lalle wannan ayyuka da kaji Allah ya faɗa alallahi yasirun abu ne mai sauki a wajen Allah in ya tashi zai gudanar da haka kawai gudanar zai ba zai wata wahala ba. kuma ita kudurar Allah kake tunanin irin kudurar kake ta ɗan adam in na ce da Allah ka koma wasu mintin can ka dubo da shi sai ka nan na da hannu ka daddage amma in ce da Allah wani takalmi da nan dubo da shi ka ɗauko da ɗan yatsa da ka kudurar ka ta sha bambam to Allah subhanahu wa ta'ala kudurar da ya kafa kiyashi to da ita ya alhashi ba bambanci shi kudurar shi ba ta bukata a yi mata a jas na ƙarfi a ƙara mata giya ko a rage giya a shi kudura guda ɗaya ce shi yasa yake da kudura a zariya in kana da kudura amma da kala kala in kana son ka kamo abu da sauri in kayi gudu in kusa yake da kai kawai ka miƙa hannu to shi Allah ba ka yake ba da Allah na da gun a ce Allah na nan zaune misali to da abin da zai ɗauko a ƙarshen duniya da wanda zai ɗauka a nan ɗaya inna zalika ala Allah yasir hakika duk wannan abubuwa masu sauki ne ga Allah bai ganin wahala yin su subhanahu wataala sai rubil alamin Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim yace ka ce Allah yace ka ga ya musu siru fil ardi ku ka ji wanda kuka yi imani ku yi tafiya a cikin kasa mana ku yawace yawace a cikin kasa fanzuru ku je ku duba kaifa bada alkhalqa yaya Allah ya farar da halitta ku yawo ku je ku ga dan adam da Allah ya tashi zai halicci annabi Adamu ya fara ta shine bada alkhalqa Allah subhanahu wataala da ya tashi zai halicci annabi Adamu ba sai da ya nemo wata mata da wani miji suka kwanta wa aka annabi Adamu a'a da ya tashi kawai zai annabi Adamu nan cewa ya zan yi shi kawai sai ce to amma tun da inda zai zauna yana bukatar yanayi to a je a ɗebo kasan gud da zama ita ce yanayin shi da sama Allah zai annabi Adam ba bukata a ɗebi kasa an san yanayin shi na sama ne kawai sai a yi shi da yanayin sama kaga yanzu da za ka ɗauko mala'ika ka kawo shi nan duniya ka ce rayuwa irin ta ba zai iya ba saboda shi bai ci bai sha bai bacci bai kwanciya duk inda yake buƙatar shiga bai buƙatar kofa ko na abu in ka kawo shi nan ka ba shi wahala mu kuma yanzu da za ka ɗauke mu ka kai mu sama ba ɗaki a can ba inuwa ba rana ba gabas ba yamma ya za a yi wa rani ba tuwo ba shinkafa kaga dole a samu matsala to shi ya sa hikiman Allah da zai annabi Adamu ya ce a ɗaiɗi ƙasa saboda zai zauna da shi da ‘ya'yan shi a ƙasa ne kawai. Allah ce muku ku tafi a bayan ƙasa wanda ku gaya Allah ya fara halitta. Sun mallahu yin shirin na sha'atar kwakwara ko kuma afira. Sannan kuma Allah zai ba ƙirƙiri wata ƙirƙirar ta halittar daban. Wai kalku ma la ta alamu. lokacin da annabi ibrahim alaihissalam yake gaya wa mutanen shi wannan magana lokacin babban abun burgewa shine rakuni in kana da rakuni ka gama arziki don annabi ibrahim yanzu yanzu me zai ci ya nan wani zai sha ba mutuna yanzu in ga rakuni ne dai ga wanda ba ruwa ne ba abinda rakuni ɗari zai ɗauka sai a loda wa mota ɗaya ta tafi da shi Allah wanda sha'anin akira kenan Allah zai fara da wata halittar daban kai kin ma kyara wannan yanzu ci gaban duniya na abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta yanzu kimiyya ta kai ga yanzu ina jin rakunin turanci ne kawai ba ba ko ba kun ka zai turawa akwai akuyar turawa akwai shanun turawa to ina ganin yanzu kawai ni dai rakunin turawa ne ba ko akwai shi yana nan zuwa da an yi shi in shi Allah wani shi ta akira ke Allah zai yi wata kirkirar daban kaza sai sai dawama wajen kwana kaza tana kwanci tana waye a'a wannan da an mata allura an haɗa wancan da wancan da wancan kwana uku da ta kama in dabino ne yanzu da dabino duk in ka shuka dabino ka'idar shi sai ya shekara bakwai zai yi ba amma yanzu dabinan zamani yau za ka shuka shi sati uku ya yi gwamnati shi wanda shi aka asira ke zai fara da wasu halittar daban in sutura ce da ya sutura din yanzu yadda kowa na ke da doguwar riga da babbar riga da to da duk garin nan ba mai babbar riga in ga gabe babbar riga da tsaitacen sarki shi ma ya gan za a yi biki ko na abu yan shara ce da dan gajeren wanda wani ma fata zai dawa amma yanzu Allah ya kawo injina da shatul akirawa talaka wanda bai da sutura da riga kala goma na shatul akirawa ga kuma abubuwa nan daban daban daban daban daban wanda Allah yake zikira kiras yana yana fitar da su wannan shine wa ya khuluqu ma la ta'lamu ko Allah yana halitta wasu abubuwan ma wanda ba ku sani ba amma ka san barkewa Allah duk wannan abubuwan da ake na kimiyya na ci gaba a na Allah ne ake ɗauka a fara yanzu yau da za ka dawo yan kimiyya ka ce kuda Allah abin da nake so da ku ina son ku yi mun kwayar dawa amma ba ku haɗa da kimiyya Allah ba ku yi ta ku ita kaɗai za ta yi to har yanzu na Allah ne da ya yi shi ake ɗauka a faɗaɗa faɗaɗa faɗaɗa sai a yi wani da zai kama da shi kuma har yanzu idan aka zo aka ce ma wannan na Allah ne ga kishi yake wanda wani za ka dai na Allah ya yi barkewa da zuwa wani buga ma misali kaza wannan ka je ka samu kaza wacce ta rayu a yaji wacce duk wannan ciye-ciyen da sauransu ba ke ba ka ɗauko ta ka yanka ka samu wannan jarwar turi ita ma ka yanka ka je a dawa ma wannan daban a dawa ma wannan daban sai ka za kwano ka rihe wannan ka rihe wannan ka ce na ba ku awa shida shida idan ka dawo cin shi za ta tu da Allah ce za ta tu amma wanda za ta tu ko haka za ka yi ta ganin faɗaɗa abubuwa duk abin da aka kwaikwayi Allah to idan aka zo za ka gade na Allah dai shi ne kiman da wanda ba nashin ba kwatance ne dai kawai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah hakika ubangiji ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai duk abin da kaga yana gudana yana tafiya to a hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne na'am يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah subhanahu wata'ala ce yu'azzibu man yasha Allah subhanahu wata'ala shine ke azabtar da wanda ya so wa yarhamu man yasha kuma Allah subhanahu wata'ala shine ke jin kan wanda ya ga dama to nan karatu ne na hakika hakikar gaskiya ba hakikar nan ta hauka ba eh karatu ne na hakika shi yadda Allah yake kamar misalin ka kaddara mutum ne mai kiwon hawaki mutum kawai ya so hawaki ya zo ya tara yana kiwo ranar da safe kawai sai sai ya ce a kamo wancan mai baki bakin aka kamo sai ce yanka ta aka yanka ta bayan an gama yanka ce to su kuma wancan aje a zuba masa abinci su ci gaba da shi da Allah duk da wannan abu wanda ya sai ce bai kyauta ba saboda me na shi ne to haka muke a wurin Allah lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci halitta baki daya sai Allah ya ware dabbobi waɗanda su ba su da lada ba su da zunubi wanda har zuwa su sun shiga ciki da sauran da ya ware ɗan adam mai tafiye kawai da zatin Allah ne ya raba biyu haka kamar yadda zaka sa hannu a dawa ka raba biyu da ya raba biyu to sai ce haƙula ili jannati wala ubali wa haƙula ili nari wala ubali yake kun ga wa'annan na aljanna ne ban damu ba wa'annan kuma na wuta ne ban damu ba to da haka wa'anda aka keɓo nan wajen aka ce na aljanna ne to duk juyin da za duk inda za a to sun je aljanna Allah ka sa muna cikin wa'annan kuma na wuta ne su kuma diggen da za a juya kirkin da wuta wata rana akwai imamu sofiyanin sauri babban waliyin ba ya ce ya je yana aikin hajji kawai sai ya ji wani mutum yana tsawaki yana cewa allahumma tawaffani muslima allahumma tawaffani muslima allahumma tawaffani muslima a duka shi kenan kuma in yayi da ya zo wajen mukamin ibrahim ya fashe da kuka tafiya da sauri sai ga mutumin nan dai kai akwai dai wani bayani tare da shi ya je ya samu guri ya zauna ya ce mai bawan allah ni ya ji kada ta wata addu'a allah ya kashe ka musulmi allah ya kashe ka musulmi sai mutum ya fashe da kuka ya ce abin da ke damuna ya ce mu uku ne mahaifinmu bawan Allah waliyin Allah ya haifa ya ce yayanmu ya ɗauki alifancin wannan mahaifin ya ta ibada ya ta ibada ce har sai da ya zama babu wani wanda ya shahara da shi a ibada ya ce wannan kaɗan kawai sai ya gaba da kiristoci da ya gama da kiristoci a hankali a hankali a hankali ya bar ibadar da sai ya koma kirista ya ce a kirista ya mutu shi bayan ya koma kirista aka nada ya rana ya ce ya kama ibada fiye da na farkon yana ta ibada yana ta ibada yana ta ibada ya ce ya jagoranto ma aikin hajji ya fi so a wadai ita shi ma ana nan ana nan ana nan kawai sai gaba da yahudawa shi ma sai ya bar da ya bi yahuda ya mutu a bayan ya ce to yanzu kuma ni ne halifa ya fashe da kuka to ni ne halifa to kuma ibadan nan gwagwado ana yi ya ce to yanzu ƙarshe na nake ji da ka taimaka mani da addu'a ummatu na ne imani da biya da sauri ya ce zai na tabbai kai mutumin ina ne ya gaya mu ya ce bayan an yi shekaru da aikin hajji da wannan aikin haji yace na zo aikin haji sai nake tambayar mutanen da wani Allah kuna da labarin malam wani yace to malam wani a da aka san shi yanzu ai ya zama babban ba ma guji ya yaba da ya zama ba ma guji imamu sauri ya ce hadal khabara hatta amkani yace wannan labarin har sai da ya sa ni kaga duk ibadar shi duk aikin shi alkhairi in dai ya wuta a nan yaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ma yake ce mana innal abinna rajula la ya'malu bi amali ahli janna hatta idza ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi kitab فيعمل في عمل النار في عمل اهل النار ويدخلها وان الرجل كما يقول أبو سنان كده وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها فمتم za ka karata aikin alhairi ana ta yabawa ce sai ajali ya zo gaga kawai sai mutum ya aiki da irin aiki da wuta zai shigo ka kalli marubucin wahayi sahabin manzon Allah mai rubuta wahayi amma ƙarshe ya zo ya rajja da ya rajja ya je kajirai suka ɗaure mai gini kuma ya mutu a kajirci wannan yan kusanci kake nema abu wanda ya ji wani ba sahabi ba kawai individual a'a sahabi mai rubuta wahayi shi ne aka binne shi kafatar hankulin su wacce aka tsara rufe shi kasa sai dai ka da wasu kona shi duk kuma aiki ne kalli ba yahudan da ake faɗa ana kafa hujja da san annabi da shi matashi ne dan ba yahude matashi kullum bai musulunta ba amma kullum zai zo ba da manzon Allah a yi ba hatta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin shi cikin iyalan shi ko a bashi matashi ko a bashi ruwan alwala ko a bashi kasuwa sannan yau gobe ba a gan shi ba maza Allah ce ina dan ba yahuda na aka ce ya rasu da aibe da lafiya ta kuta shi waje a gaishe shi da aka je gaishe shi ashe lokacin da manzo Allah ya shigo gidan shi ma a zawaki da ya kuma daukar shi sai manzo Allah alaihi salam ya ce mai ba ka yi imani da Allah ba ko wani annabin Allah ne ka zama maka hujja a gun Allah sai wai ga ya kalli baban shi da annashi suka ce a ruwa mu da wata magana ai tun da muka san kana zuwa mu shi mun sanya ka bi shi in dai dan mu ne ka bi shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ba shi da karshe ke da kawai a tsawani ya fanta shi gida an fasa kuka manzo Allah ya fito yana ta fara a doshin nan yana ƙyanƙyani ya rasulallah ya ce a munnan da nake da bawan ciki Allah ya raya shi yana kafin amma da ga shi ya mutu yana da imani ce ga ma ya gama da shi yi sama da ranshi za ka kaga dan adam in ka kalli wannan kowa na cikin haɗari da tashin hankali sai na abubakar Allah ya ƙara mashi yadda yake cewa kai ni fa ba zan aminta da tanadin Allah ba har sai na ji ƙafafuwa na guda biyu a cikin aljanna ya ce wallahi da zan sa ta dama ta haguna wata to wallahi ban da amintuwa cewa za a bar na ake cewa in dawo da dama a kai da sai na muka ba ka san ko in cewa za a sa layi a cikin aljanna ka san daga annabi cewa to amma ya ce ban da wannan amintuwa sai na kuma Allah ya ƙara mashi ya ta da yawa sai na kuma zai zo ya rigigina a gona ya kyalla rana yana cewa lai ta umaru lamta ne hukumu kai can umaru ina ma dai ko shi wata haife ba kai can umaru ina ma dai a ce umaru wani ganye ne daga ganyen itatuwan daji wanda ya faɗo wata dabba ta cinye shi ta yi kashin shi ya zama ba kowa ba saboda abin da zai fuskanta a wata Allah amma da ake sai na umar bai yake cewa sai an kira sunan ka yanzu da za a shi to don haka muna cikin haɗari muna cikin tashin hankali don ba mu sanya za mu cika annabi alaihi salatu wassalam wata rana yana zaune kawai sai aka zo aka wuce da wata gawa ana wucewa da ita sai manzon Allah ya yi bayan gawa ta wuce sai aka ce ba annabi ai gawa wani ce mutumin kyau mai kaza mai kaza mai kaza sai da ce shi kan ta waje ba ana kuma ana zaune bayan lokaci kuma ya aka wuce da wata ita ma manzo Allah ya miƙe da manzo Allah ya miƙe shi wannan kuma aka ce ai gawa wani ce mutumin banza me kaza me kaza ce ta waje ba cewa sunna wancan ya wuce ka ce ta wajen wani to da yawa ba sai ce ai wancan kun mai shaida a wajen Allah ko ce da kyauki ne da aka dan aljanna wannan kun mai shaida banza da aka dan wuta ne to kaga yanzu in ka aula wa'annan duk ina magana sallah azumi da zawaki da ne Allah zai amfani shaida shaida Allah zai amfani to dan haka dan adam kana cikin hadari ba za ka samu zaman lafiya ba sai ka ƙetare shamaki bakwai a gaban Allah sai ka mutu ka amsa tambayar kabar an tashi an baka takarda da hannun dama an ce wa ta zule wa ayyuka da mutum muna ka shiga cikin mutanen kirki ka je an ma hisabi sassauka ka hau sauraki ka ƙetare ka shiga aljanna to lokacin ne za ka yi murna a taya ka wani amma in ba a yi wannan ba to kana cikin tashin hankali da bala'i ba su san abin da za ka yi kuma yanzu an abubuwa na ke sarfa da haka yu'azzibu man yasha Allah ya rubuta yan aljanna jinjin Allah ka sa mana ci ibn kasir ya kawo wani hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da wasu takardu nan na guda biyu wasu na da a hannun shi na dama wasu na da a hannun shi na hagu da aka zo duk za a kake sa kawai suna hannun manzala sai dai gaira kowa ya yi zugudun ya shiru sahabai suka ce ya rasu lalla ba mu saba ganin ka fito cikin wannan halin ba ya ce yi ai dole in fito cikin wannan halin ya ce allah ne ya aiko min da listin yan wuta na karanta da listin yan aljanna na karanta ya ce kuma ga nan a hannuna kuma an rubuta shi a cikin littafin da ba a shafe yace da haka wannan da kuke gani sunayen yan aljanna ne a al'umma ta tun da gaiwa tashin kiyama yace kuma na karanta su na san su yace kuma wannan sunayen yan wuta ne a al'umma ta na karanta su na san su yace sai manzo Allah ya saki takardun yace da manzo Allah ya saki takardun ce ba ku san inda aka yi amma kuma sai ka ce to da haka ne kuma sai na bata lokaci ko ta sallah a ruwa ta azumi ko kuwa a manzo Allah ya ce a a ku dage ku ta aiki fa kullum mu yassau lima ulima yace kowanne daga cikin ku abin sauƙaƙa ma ne ga abin da aka halice shi yadda za ka tashi sallah a zuba ɗan wuta bai iya tashi yadda za ka yi azumi ɗan wuta bai iya yi yadda za ka yi zakka ɗan wuta bai iya yi don haka abin da ke fassara ka shine idan ka ga kana aikin ɗan aljanna sai a kyautata ma da kake ɗan aljanna in an ga kana aikin wuta sai a fassara ma aikin wuta ne da haka wannan aya tana magana akan hakikalin al'amari yu'azzibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha kuma Allah yana jin kan wanda ya ga dama haka ya shauya abin shi Allah ka sada abu da rahamarsa wai rai tuqlabun kuma ga Allah ne za a juyar da ku baki daya duk abin da dan adam ne shi yadda dan adam yake kamar mai koran ruwa ne dana idan mai koran ruwa na tafiya da ita idan ana buƙatar kwana ita za ta kwana ko shi zai kwana da ita ko haka dan adam yake duk wannan abin da kake gani ba kai kaza a'a kura Allah ce ke Allah ne ke tura ka a kuma yanzu an lodo ka a kura ana gudu in ka za a bugi wani abu kai za ka ci burki ko mai tura kai kana cikin wani kana to haka Allah yake yanzu ya turo mu ne kawai inda aka je za a banka ka kace na ya kawo banka ka za a yi a wuce a ce saukana inda za a ƙetare da kai za a ƙetare ba da kai za a tsaya ba da aka duk juya lamarin mu baki ɗaya na ga Allah ne da shi za a mai da mu ya mana misali yan aljanna ya sa su aljanna yan wuta ya kai su wuta Allah ya kiyaye والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma idan aka juya ku zuwa ga Allah wa ma antum bi mu'jizina fil ard kuma ku ba masu gagara bane a bayan kasa duk abin da kuke din nan ba ku gagara Allah ba in kaga dan adam na liƙa kafa ya abin da ya ga dama ya da shi kawai akai kamar ka je wajen gari ne sai ka ga dan sa ya ci ya koshe na tsalle tsalle Allah ne shi ba kyale shi ba in aka so ai maganin shi ba za a yi ba to duk abin da dan adam ke aikata a duniya bai gagar Allah ba. inda akwai wanda zai gagar Allah da Fir'auna ya gagar mulki kawai yana kan kujerar mulki shekarar shi ɗari hudu da tsaro kuma kullum cewa yake shi ne Allah ya kuwa ya kuwa ya kuwa amma cewa yake shi ne Allah amma da iyakar gagarar da mu a maganin shi na marun ya fi shekara da yana mu ƙarshe ma cewa ya yi a cewa ya aiwai bene wanda zai je ya yi Allah aka yi mai benen ya hau da ya hau benen in yi je ƙarshen benen sai ja kibiya ya cilla sama idan ya cilla ka sama in ta dawo sai da dawo da jini sai ci ne jiwo mutane shi ce kun ga ya fara nasara na samu ubangiji ku tawari ya gama wannan rundumba kuma ya san har yayi da ya biya rundumba ya gama da Allah subhanahu wata'ala ya tashi zai jarabai sannan kawai sai Allah ya koma wani mala'ika da suka tsoro wai ana shi wacce yana ta da ya tashi kawai sai ya sa ma ya kama tsoron ya dinga bi ya dinga bi ya dinga bi kawai da ya ɗauki sauran kawai sai ya saka shi a bai ashe mala'ika kawai sai ya shiga cikin kanshi ya ta yawo ya ta yawo ya ta yawo shi da kanshi ya rinka ya buga kan nan ya buga kan nan da haka ya mutu ya tsaka na adawa wanda adawa cewa suke man ashaddu min naquwa wani mu tsananin karfi إلى ثمود وثمود الذين ذهبوا الصخرة ثمود وكان ذاتي إلى ما كان كمان من قلوب الشجاع a a kawai ba samu da zai je ne kamar dutsen mutuwan nan sai ya samu guda hudu ya karkaɗe shi ya ɗauko wannan ya ɗoro ka faɗa ya zaga zo gudun shi ya zo ya ajiye je ya ɗauko wancan ya aji haka zai yi kawai sai ya ɗora wani sama ya gida ya duk ga ɗaura gidajen su na ana kamar dutsen mutuwan nan in ba zai ɗauko ba zuwa zai kawai ya rawa ke shi gida ya shiga amma yau suna ina da suka kan Allah ne ce amma ta mu da uliku amma an fa uliku sarsarin asiya sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyam fatara alqawm fiha annahum ajazun alaiha ba'adi yana ganin cewa shi ya isa saboda Allah ya bai cin kaca ka san duk karin iska ka taɓa ganin ko jinjiri ta ɗauka amma dan Allah ya musu cin kaca sai ya aiko iska ita ke ta gaban aje ke wuce wuce da shi kamar takardar ko sai ta buga ta kasa kuma an gama dan haka wa ma an cin bi mu da jira ku ba masu gagara Allah bane a bayan kasa kun da kaga yana wani abu mulki ne ya sa shi kuɗi ne ya sa shi isa ce ta sa shi ilimi ne kyale shi aka da Allah ya jarrabe shi aya sai ta hana shi bauchi wala bin sama ko kuma masu gagara wani a sama wa malakum min dunillahi min waliyin ko ba ku da wani majibinci da zai taimake ku ya taya ku faɗa da Allah wala nasir ko ba ku da wani mai taimako wanda zai taimake ku ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya kyale ku والذين كفروا بآياتنا ولقائه أولئك يئسوا من رحمته الله سبحانه وتعالى سيجي والذين كفروا wanda suka kafirce bi ayatin lahi da ayoyin Allah wanda suka kafirce mu ayoyin Allah wani ka'ihi kuma suka kafirce mu gamuwa da Allah Allah ya ce wa'innan wanda sun kafirce mu Allah sun kafirce mu tashin alkiyama ulaika ya isu bi rahmat wa'annan ai sun yake kauna daga rahama da an ce ma wane ne ba zai samu rahama Allah ba ka ce waye kafirci yake da tashin alkiyama wa'ula'ika lahum azabun alim Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma wa'innan suna da azaba ne raɗaɗi a wajen Allah sakamakon sun kafirce mu ayoyin Allah sakamakon kuma sun kafirce mu ranar tashin alkiyama to ana yan uwa akwai istifaki da ya kamata mu kula saboda wata musiba ta fara gangaro mu musulmi kaga idan musiba za ta gangaro musulmi a hankali take zuwa ba faɗuwa abin yake ba gida yanzu yau duniyar musulmi tana ganin ta kai ilimin da musulmi mai ilimi yana cewa wai tambayar kawarin karya ce musulmi malam da wai tambayar kawari karya ne ba ta ba za a tambayi kowa ba amma duk hadisan da suke nuna za a tambaye mutum kabari buhari ya rawaita muslim ya rawaita abu dauda ya rawaita ibn wajah ya rawaita duk littattafan hadisi ga sunan kurjin sai kuma ko mace mawar buhari ne mutai kamar na ta amma kuma an ce tashi ba za a tambayi kowa a kiyama ba ai wai abin da ya sa idan za a tambayi mutum a kabari to bayan kwana uku a je a duba mana wai wuce ki na gago wannan hujja ce da hankali yabo wannan ya auku da ko imamu shafi'i ne cikin da imaman nan sai wani ya ma malamin shi kamfani a za a yi mukabala ne da malamin shi wannan imamin na wanda sunan shi shi kenan shi wannan imamin yana dan matashi kawai sai ya mafarki wani bakin kare ya zo ta inuwa zai yi kashi shi kuma ya zo ya ɗauki wani dutse ya samu ya ɗauka mai wannan dutsen ya zo kaga kai kawai da kaka ya sa aika ce kawai mafarki ne yana bauta ya ce to akwai wani abu sai ce bari je ga yadda malam wata kila inuwan malam ce za a yi mafashin kunya yana zuwa kawai zai iske malam ta malar lafiya ce wallah aka ɗaukala wani wasu masu aƙida ne suka ce za su su mun wasu tambayoyi game da abin da ya shafi azabar kabar yace za ka ɗaukala ka bani da su Allah ya nuna mun cewa ni ne zan ba su hujja yace ba za ka iya ba ce zan iya to shi ke Allah ya taimake ka ya bugi ka wajen shi ke Allah ya ba ka taimakon ka suna zuwa malamin ce to ni na shiga cikin abu amma ga wannan yaron ku duk da tauna shi kenan da aka ce tambayar da suka fara yi ta ce wai an ce za a yi mutum azaba a kawar to ya za a yi mutum azaba da asalin shi saboda ai asalin ɗan adam ƙasa ne ya za a yi ma ɗan adam azaba da ƙasa ya ce eh gaskiya ne sai ce mai tsagira zuwa sai zai samu wani gogen ƙasa ya biyo gaba mai tambayar ya tsarka mai ɗauka wata ce wai da ƙasa ce wa ƙasa ce a zarafi a cikin wata azaba da ke kuma sai ce Allah ba kawai ce wannan hujjatun ba ne ga kenan ya ce na yadda za a yi azaba kawai da ka za a yi tambaya a kamar za a yi azaba kamar duk gaskiya ne da aka wannan musibu ne suka fara gangarowa cikin musulmi a hankali a hankali kuma inda suka nufa ba za a yi tashin kiyama saboda jiranta musulmi ya lalace idan aka kawo magana addini sai ce a kwatanta da hankali ya lalace aiki hankali wani abu ne hadis idan ka ce komai a kwatanta da hankali ai ba za a imani ba da Allah ina Allah ina Allah ba shi kenan yana ina 对不对？ in ka za hankali za ka imani za ka wallahi su ga daidai wannan na yi wata magana na an wasu suna da zuciya da cewa wannan zamanin namu idan malami ya zo ya faɗi magana to dubi ina ya samu ta dubi ina ya samu ta wallahi yana iya ba ka ba yanzu dai malamin da ya asibiti hadisi ya wuce aika bayar kabarin karya ce ba za a yi ta ba kuma kai ka yadda kuma an ce lahira yana ta kan shi tana ta kanka ya sake ka a igiyar ruwa to da haka akwai abubuwa da yawa wanda in za a kwatanta su da hankali za ka sha mamaki yanzu ko tashi hankalin da in ka kwatanta me ya da kafirai su imani ba hankali ba hankali suka kwatanta su ko yanzu an ce za a yi tashin kyamun yanzu annabi adamu ba ban shi da duniyar nan wajen shekara duk kuɗa rushe in za a yi tashi kyamun nan bai kamata dai a yi cewa yannan dai kawai na mutu wani aya ne kawai sai za a yi ta canji kawai wasu su mutu wasu su hankali bai zo to amma imani shine tun da an ce za a yi ka yadda za a yi da aka aji a hankali da ita wani nan fatowai in mutum bai sa'a ba zai je shiga bala'in da ba zai iya fita ba Allah ya kiyaye wala mu azabun alim na'am وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو هرقوه فأنجاه الله من النار
na'am إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah subhanahu wataala ya ce da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya wa mutanen shi waɗannan hujjoji da waɗannan bayanai dama ita al'adar gaskiya idan aka faɗe ta to idan aka kwara mutum to ƙarshen hujja shine ya kai laushi dama al'adar gaskiya ce in ka ba mutum hujja ka ba shi ka ba shi ya kasa magana to yana da girma ka ja kai uku kawai shi kenan su wa'annan mutane na a annabi ibrahim alayhi salam allah ya ce mana ba ma kana jawaban komai ai an san mutanen shi ba ta zama komai ba illa an qalu qutulu sai dai suka ce ku kashe shi ku kashe shi ku kashe shi ku kashe shi aw harbiqu ko kuma ku kona shi ya kawo hujjoji ya kawo dalilai su ko ba su da hujja ba su da dalili tun da babu ya ka ce a ɗan matakin kisa wannan daman ita ce al'adar masu mulki idan mai mulki ya saki layi ka zo ka ƙalubalance shi ka ba shi hujja ya baka koran da ka kware shi to ba abin da zai sa sai ƙarfin mulki karfin mulki zai sa na tsiya ya ce sai ya karya ka to wannan ita ce al'adar masu mulki to da aka sai aka yi ma annabi ibrahim tsawon da suka ce ku kashe shi aw hawi ku ko kuma ku kona shi to shikenan annabi ibrahim alayhi salam da aka kai aka kawo tsakanin shi da kafirai abubuwa suka yi nisa sai ya zama a kafirai ya suka kama annabi ibrahim suka ɗaure shi sai da annabi ibrahim ya kwana arba'in ba ci ba sha bayan ya kwana arba'in sai sarki da maro da ce to aje a duba ibrahim a gaya muku suna zuwa ya suka iske annabi ibrahim alaihi salam a kishin gide yana cin abinci daga aljanna da mamun ya ce ibrahimu wai kai ne ya ce ni ne sai ce mai bauta kaɗan daga cikin abin da ubangiji na ciyar da ni da mamun ya dawo aka zage zama cikin ba abin da za a yi kawai illa wanda a je a gina rani wannan shine kutulu ko kashe shi kenan a je a gina rani tun da bai mutu ba a je a gina rani a gina rani a sa alfad a sa dabbobi su zo su tara ice in suka tara ice a kunna wuta a kona to shi kenan sai da magun zai ba da umarnin duk dabbar da ke garin da ta ɗauko ice da aka duk wani rakumi da ke garin kawai sai ya hau kan ganga ko da shi ya bi shi zai harbi ya ci duk jakin da ke garin sai ya hau kan ganga shi ko alfadari alfadari na ka yake shi dolo ne ɗaya bi masu shi aka ce aka yi dalo domin kaya yana kawo shi yasa Allah ya ce mai mai albarka da yanzu na duk taron nan namu in ka ce mutum nawa ya taɓa ganin alfadari za ka dama sai dai ɗaya in ko ka je gidan gidan kuku inda ake tara da kuma Allah ya ɗebe mai albarka saboda shi ne ya tara iccen da za a kona annabi Ibrahim bayan an tara icce icce ya taru kasa zarfin da aka ajiye aka yi kawo arba'in nan sama ko wanda aka loda ya kai tudu kawo arba'in da za a kunna wuta aka yi ta shawara aka yi ta shawara sai suka ce to abin da za a yi bera ɗan ta'adda ne shi za mu zala ce bera fasiki ko a maka ka gan shi ka kashi kenan aka kunna wuta a bakin wuta shi kuma al'adar bera duk inda ya ga bakin wuta to zai dauka shi yasa yanzu da yawa zaka ji an yi gobara cikin dare bera ya haddasa ta shi za mu zala ke ce mana idan za ku kwanta ku kashe bakin wuta bera yana son ya ga bakin wuta to ya kama he ya ta wasa da shi ya kai shi inda zai zama ta'adda kawai aka kunna ma bera bakin wuta da kudin Allah sai ya kafa da ya ce ya kai wuta ta kama ta kama sai a ƙasa an ce ita tsaka yadda kaga cikin nan na tafara sal haka bayan da yi to ita ma kawai ita kuma ita ce ta samu wuta a can ciki ta dinga hura da ba a sai da wuta ka kama to an ce wannan hayakin wutan ne ya mai da bayan ta kai shi yasa Allah ya la'ance ta mazala ya ce duk wanda ya ganta ya kashe ta saboda ita ce ta kunna wutar da aka kona kakan shi annabi ibrahim in kai mata bugu daya lada ɗari in kai mata bugu biyu ta bugu lada hamsin in kai mata bugu uku an gode maka wani sufi ya ce to ni uku zan mata saboda ni ce to ai da Allah ya baka lada ai gwamma ya gode maka Allah yanzu ka dau ka dau da kwan shugaban kasa ka kai a biya ka da kuma shugaban kasa ya gode ma wanne ne ya gode maka a wani na gode tana iya ka dawo gida a ce to akwai wata kwan gida nan wajen buka za an baka ita yawwa to shi kenan aka tara wuta ta kama wuta sai da kicin ne ya kone kwarmus kwana da kwanaki annabi ibrahim na sauri an ce komin nisan tsuntsu a sama inda ya bi sai da wuta ya ba ku saboda zalunta ko ba a taɓa kunna wuta a duniya mai tsawon da mafi harshen da mai zalunta yana aka ɗauko annabi ibrahim to ya zai a saka shi wuta aka yi ta juya shawara aka yi ta juya kai ƙarshe aka ce a sa shi a majaujawa aka sa shi a majaujawa aka ɗaura majaujawa aka ɗinke ta aka cinna annabi ibrahim jiya na faɗa a karatun jiya allah ya kwaje gobe ya taɓi shi da ya cibe shi sai Allah ya mai taukan wahayi kanta Allah ya ce kulna sai muka ce mata in ji Allah ce Allah ba wahayi ba ci da kanshi Allah ya ce mata ya na'u kuni bardan da Allah ya ce bardan kawai da zama irin danyen kawai da aka saka kafa mai kauniya sai Allah ya ce ta zama mai sanyi kuma sanyin wa salama da aminci ga annabi Ibrahim bayan zai da zama aka aka saki annabi Ibrahim malaika dole ya ajiye shi a ciki sai ya zama igiyar da aka ɗaure mai hannu da kafa ce kadai dan kuma ya samu ladan an kona shi sai Allah ya sa ya kore a kafada kamar fadin dirhaji nan ma annabi Ibrahim sai da aka yi kwanaki wuta ana tunanin ta mutu na maro zai ce a je a rai kwauta a ga me ya auku kaga ko dan alama inda ya gama konewa ana leka su aka iska da ibrahim a kishin gida ya wuce ibrahim ya ce na amma ito mun a zuwa a gaya mana mabu su ibrahim ku na nan shi kai ya ce yana da hannun magana da shi sai ya tashi ce ibrahim sai ya kara iske wannan irin abincin aljanna na ibrahim na shi ibrahim to za ka iya tashi ce kwarai tashi za ka iya fitowa ce kwarai kuwa ne kuwa ya kama ya fito daga nan annabi ibrahim ko sai yanke wa kan hukunci shi ne muhajirin ila rabbi da kafirin mutanen nan ya kai gidi na yi hijira ya bar wannan garin ya ci gaba da gidan shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu tulu aw hawatu fa anjahu Allahu min an-nar shine ko da Allah madaukin tsira ya sarki ya tsiratar da Annabi Ibrahim daga shiga tuta inna fi zalika lallai masu tsoron alqur'ani a cikin wannan abin da aka faɗa la ayati wallahi akwai ayoyi abubuwan lura ko masu akwai ayoyi abubuwan lura amma bali kaunin yu'minun ga mutane waɗanda suka yi imani da Allah suka kiyaye iyakokin Allah suka ji tsoron Allah irin su ne ke lura da waɗannan abubuwan mamaki Allah ka ba mu ikon lura da su da almarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda yanayin lokaci na mu ya kamata ku kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata Allah ya mu wafaka kuma ne mu fata dai Allah ya ba mu ladan wannan da kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan almarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ya kwa kun san wajen ba bayan tambayar dan yi wani ta'aliki haka kun san shi watan azumi wata ne na falala shi yasa da yawa za a dinga cewa mutane su aikin alheri mutane su aikin alheri mutane su aikin alheri akwai wani dan uwa nan mai kokarin gaske gurgu ne amma kuma kowa ya san shi nan duk inda ake wa'azi karatu da sauransu muna tare da shi duk inda ake kewayawa to da kun ga shi keken ma ya lalace ko wasu abubuwa na keken da ya lalace kuma gashi sai an ɗauko shi a ɗaukar da duk wani abun da ya biya ɗaukar an ɗauko shi an kawo shi karatu da an maida shi kuma haka za a ɗauke a kai shi masallacin juma kakkai mamaki da daddare ma haka yanzu da maulidi na shi ƙarfe uku da rai da sai in gashi da keken shi wani lokacin ko ina jin bacci shi ikon Allah wani kuma an gayyace ne ya ɗauke shi ku da kake kyan ya lalace dan Allah ina ba kowa ya kokari na musamman abin da ake yawa ke dan da haka dan Allah kowa ya kokari ba sadaka ko mu shi wanda shi bai dubu ma ya kawo kuma na yi wani ba ko ciki ma ta kuka mai wani abu da haka dan Allah a faɗaɗa wannan tallafi na ne ni na ce a tallafa a tallafa da Allah kowa ya motsa abin da zai motsa mu samu a gyara kitan nan ya zama cewa ba ya yi cikin kasuwa na kan idan ba ya ke cewa annan gaba wani ya fita wajen wajen na ana da hawa a cikin abin da na ci na na'am na'am na'am
ba mai daga ba ba daga ba ba na da ba na'am ne ci gaba da tare da su shi eh kuma akwai mutane da eh eh sai aka tallafa musamman eh to shi ya zai duk da ya yi sallama sai dai ce ma mutane assalamu alaikum kun ga maza da kwarfi ya tashi cika tashi ko to wannan ma ya zo da sabon abu da wai mutum ne ya zo ya iska masallaci ba laya an yi raka a biyu da haka daga biyun nan kawai sai ya cafka sai ya ci gaba da ladanci to lokacin da aka gama sallah duk ma mun zo raka a hudu shi kuma biyu ya yi. kuma wasu daga waje suna amfani da da ladancin shi to ya zai yi to in ya ce assalamu alaikum su ya gama masu sallar abin da ya kamace kai da sa kai da sa wa'adi a cikin sallah ni shawara da yake bada ya ce assalamu alaikum sa in ya ce assalamu alaikum gaba su sun san an gama sallah shi sai ya tashi sai ya suko nashi biyu idan ya suko nashi biyu ya yi sujjada wa kai kira in ya haka sallah insha Allah alaikum salam Eh, eh, eh. yawan kayan shayin wiwi yana sha a sunan shi dan wiwi duk wanda ya shayin wiwi ya sha sunan shi dan wiwi an gane din da an shayin da za ta bada an sha an shi za ta bada an da sunan shi ɗauri ne kawai alaikar salam
tambaya ta nan wajen sallar tuwaji Na.
ba a canza hali ba ga wasu ma wasu suna da kwanani suna bai imam Na.
yace menene fa'idin wannan shahada ya gada ko ba akwai wani bayani a kan suna bin liman kuma suna kallo haka? suna tsana sallah wallahi dai a ce kana bin liman kuma kana kallo ni dai ban san da ni eh eh eh watakila suna yi ne ko liman din ko ya yana kamo ya so yake a sauka ko
dama abin da na ji na ji malam maka na ji a wani karatu kuma ka san fara kala kwamfuta sai ta wani kara samun bayani ni ni yake cewa dai musalla yace wajen sallah ba na ɗaukar darasi ba ne ba ta imami na sallah ba kuma suna ce wasu ma wasu suna karatu da an yi hankali su yara kan bangaren kuma ka Eh, san- to ai ka ga shi watakila sunan suna yi ne ko don su koyi kawai don haka suke bi inganta ba shine bayani in suna yi ne don su iya karatu suna karɓar bai inganta amma idan misali kan masu ciki cikin da hajji duk ne kuma shi ne mu shi ne imamin tilawa ba ta zauna ba ko kuma in ya kakare ba mai iya tada ba to na ana iya samun wani ya rantsa duba mai da in ya kakare ya tada shi amma da haka samu gogaggen ana amma da da haka dai a duba din gaskiya ya ma fi sauki shi limamin ya rantsa duba yana yi zai fi sauki gaskiya ne bai kamata a yaka kuma a can nan kana son ki shekara ɗaya ma kana iya da shekara shekara ɗaya eh mutum in ya yana kai buɗa baki kawai sai ya sigara azumin shi ya yi kuma zunubin sigara shi na na a idan mutum ya yi gaban gogo ake ce mai ko sikin ko wane ne ko ya kashe kudin shi ai yana son abin shi ko to idan ya mutu a kai shi da shi ba da nufi in ma an ganganci an aske to a tattara abin shi a zuba mai alkaba da shi yi farin to haka ne ne da haka ba in mutum ya mutu yadda ya mutu nan ba a mai aski ba a yanke mai kumba amma wannan ta yi kwata ku cire ba za mai mutu ba amma su mashi su mata kum mashi da abin shi ne shi ne ne